إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا الخميس ترق وتر رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1447 daidai da 26 ga watan biyu miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na juma'a mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da gudanar da wannan karatu na tarjamar alkur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanaki masu daraja. kuma muna nan dai a cikin suratu ali imran a jiya mun karanta fadin Allah ta'ala laysa alayka hudahum a laysa laka min al-amri shay'un kai afwan aya ta 128 inda muka shiga cikin sari'u wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum inda muka tsaya daidai fadin Allah madaukakin sarki wa ni'ma ajrul amilin aya ta 136 yau kuma insha Allah a yau insha Allah za mu dauko dai daga wasari hudin sai kuma mu dora daga inda ainihin wato muka tsaya insha Allah da bayani a jiya Allah madaukakin sarki yace
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نجاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ۖ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ممتاز Allah madaukakin sarki ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa neman gafara daga wajen Ubangijinku, wa jannatin ardu hassamawati wal ard da kuma gidan aljanna wanda fadin aljannar fadin sammai da ƙasa, uiddat lil muttaqina wanda aka tattale ta ko aka tanade ta ga masu kiyaye dokokin Allah. Allazina yunfiquna fis sarra su ne waɗanda suke ciyarwa a lokacin yalwa da wadata wadarra da kuma lokacin kunci walkazimin alghaiza su ne masu haɗiye fushi ko masu danna fushi wal'afina anin nasi masu yi wa mutane afuwa wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa والذين إذا فعلوا فاحشة su ne waɗanda idan suka aikata alfasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullaha ba tare da ɓata lokaci ba sai su tuna Allah fastaghfaru lidhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai sai Allah ولم يسروا على ما فعلوا باسا دوغewa su yi sabzarce akan abin da suka aikata wa hum ya'lamuna alhalin suna sani ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakon su wata gafara ce ta musamman daga wurin ubangijin su wa jannatun da wasu gidaje na aljanna tajri min tahtihal anhar wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu khalidi na fiha suna masu dawwama a cikinta wa ni'ima ajru la'amilin Allah ya ce ma dalla da ladan masu aiki adkhalat min qablikum sunanun sunnoni na Allah madaukakin sarki sun shuɗe tun gabaninku fasiru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibina ku ga yanda ƙarshen aqibar masu ƙaryatawa ya kasance hadha bayanu linnas wannan alkur'ani bayani ne ga mutane wa hudan kuma shiriya ne wa mau'izatun lil muttaqin kuma alkur'ani wa'azi ne ga masu kiyaye dokokin Allah wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku shiga wato damuwa ko bakin ciki wa antumul a'launa ku ne madaukaka in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani in yamsaskum karhun idan miki ko rauni ya same ku faqad massal qauma qarhun mithlu to rauni irinsa ya samu waɗannan mutane wa tilkal ayyam waɗannan ranaku nudawiluha bainan nasi muna jujjuya su ne tsakankanin mutane wal ya'lam Allahu alladhina amanu dan Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imani wa yattakhidha minkum shuhada kuma ya riki wasu daga za su samu shahada daga cikin ku wallahu yuhibbu wallahu la yuhibbu zalimin Allah madaukakin sarki baya son azzalimai waliyumahhisa Allahu alladhina amanu dan Allah ya tace waɗanda suka yi imani wa yamhaqal kafirin ya kuma halakar da kafirai am hasibtum shin kuna zato an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tun gabanin Allah bai bayyanar da waɗanda suka yi jihadi ba a cikin ku wa ya'lamu as-sabirin bai tantance su waye masu haƙuri ba walaqad kuntum tamannawna al-mauta lalle haƙiƙa ada kun kasance kuna burin mutuwa min qabali an talqahu tun gabanin a yau ba ku haɗu da ita mutuwa ɗin ba faƙad ra'aytumuhu to yanzu a yau kun ganta wa antum tanzuruna kuna kallo da idanu waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala su ne waɗanda alarama ya ja kuma insha Allah za mu bi su mu je abin da ke ɗauke a cikinsu insha Allah kafin haka insha Allah za mu kalli darussan ayoyin da muka karanta jiya laisa laka min al'amri shay'un ko kuma ainihin wato ayat ta biyo wannan wato laisa laka min al'amri shay'un kamar mun shigar da ita cikin darussan da zamu ajiya da aka za mu tashi cikin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba wannan aya zuwa ƙarshen ayoyin da suka biyo bayan ta guda biyu ayoyi ne da suke kunshe da darussa kamar haka nisantar riba wannan sifa ce cikin sifofin mu'minai shi yasa Allah madaukakin sarki kiran da yayi na nisanci cin riba yayi kira ne zuwa ga masu imani domin babu wanda zai iya karbar sako irin wannan a daidai lokacin da yake kan ganiya ta samu kuma samun nasa haramtaccen samu in babu ɗimi na imani ba zai iya haƙuri da abin da yake gani yana samu na kuɗaɗe masu yawa da suke shigo shi ba saboda wani kira na Allah cewa wannan hanyar da kuɗaɗen suke shigowa haramtacciya ce wannan wanda yake da wannan sifar sai mumi shi sa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kaga kira ne ga masu imani wanda kan bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba to ko da ya ji wannan saƙo na Allah ko da ya ji wannan doka ta Allah ko da ya ji bayanin haramcin riba da wahala ya iya denawa duba da irin abin da riba take jawo masa na dukiya mai yawa shi yasa nisantar riba da sauran abubuwa na haramun wannan na daga cikin sufofin masu imani da aka shi sa Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci riba sannan abu na biyu takawa na daga cikin abin da ke taimaka wa mutum wajen nisantar abin da Allah ta'ala ya haramta da abin da Allah baya so shi yasa la ta'kulur riba adhafan mudha'afa sai ce wattaqullaha abinda zai taimaka bayan imani na mutum ya zamto ya nisanci abin da Allah ta'ala ya haramta shi ne taƙawa domin da zarar mutum ya hango hadarin lahira ya hango fushin Allah maɗaukakin sarki da zai tarar a ranar lahira ya tuna irin tanadin da Allah ta'ala ya a cikin wato wuta na azaba a nan duniya ma ba kasafai mutum ke iya jurewa azaba ta wuta ba ka kalli yadda in gobara ta riski mutum ya rasa samun mafuta ka kalli irin ihun da yake yi na ganin mutuwa muraran ka kalli irin alhini da tausayin masu kai masa agaji na an rasa yadda za a cece shi shi kaɗai yake iya ɗanɗanar raɗaɗin abin da yake ɗanɗana na gobara ta wutar duniya kaɗai wanda wani yanki ne wani ɓunci ne ne na waccan wutar ta lahira da aka koda mutum ya tuno zai fa samu kuɗi zai ji daɗi zai auri mata zai hau motoci zai gina gidaje zai ɗinka riguna zai tafi yawo ƙasashe lallai wannan akwai jin daɗi akwai holewa akwai morewa a cikin wannan to amma ina amfanin baɗi bare ina amfanin morewa ta takaitaccen lokaci ina amfanin ɗan takaitaccen jin daɗi kuma da shiga bala'i da shiga uku na dindindin wannan shine ma'aunin mai hankali amma ba wanda in ya samu duniyar nan baya so kowa in ya same ta zai so ya same ta kuma shi ma ya ci duniyarsa da tsinke to amma shi mumini yana da wani ma'auni ya san wannan duniyar ba wurin zama ba ne ya san wuri ne na wucin gadi to tun da zaman ma na wucin gadi ne kowane irin jin daɗi mutum yake yi shi ma na wucin gadi ne kamar yadda shi ba zai tabbata ba to jin daɗi ma baya tabbata inda a wannan duniyar ne wa mal hayatud duniya illa mata'ul gurur rayuwa ce kawai ta ruɗi to shi yasa in mutum yana takawa domin attaqawa shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya daga cikin ta'arifin da malamai suka yi wa taqwa shine wai ka sanya kariya da kan dagarki tsakaninka da azabar Allah ka dinga taka tsantsan wai in ka daga kafarka ba za ka aje ba sai ka ga gurin da ka aje inda ya kamata ka aje ne wanda ba zai baka matsala da Allah ba wanda ba zai baka matsala a lahira ba to haka rayuwar momini mai takawa take duk inda zai motsa a cikin duniyar nan yana kokarin yin abin da zai sami yardar Allah kuma ya haɗu da Allah lafiya a lahira kada ya samu matsala duk abin da zai bashi cikas a lahira ya samu matsala da Allah to da za ga wannan takawar yana tana sa shi ya zama yana hattara yana taka tsantsan da fadawa wannan abu to shi yasa idan mutum yana da takawa kamar yana da wato wani irin wata irin na'ura da Allah ta'ala ya sanya masa da da ita take jagorarsa wajen yin abin da yake na daidai da kuma barin abin da Allah ta'ala ya hada abu na uku ana sa rai kuma sa ran mai ƙarfi na samun rahamar Allah gabawa matuƙar ya bi Allah matuƙar ya bi manzan Allah صلى الله عليه وسلم يرجى رحمة الله تعالى للعبد أنا سارا سامر رحمة الله قباوة إذا أطاع الله ورسوله إن يو الله داعا يو من زن الله داعا wannan shine sirrin samun rahamar Allah duk mai son ya samu rahamar Allah to za ka same shi yana yi wa Allah da'a yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa ati'ullaha wati'ur rasul ko wati'ullaha wati'ur rasul wannan wurare daban-daban sun zo cikin alqur'ani to da aka yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wannan na daga cikin abin da zai jawo mutum samun jin kai da tausayi da rahamar Allah subhanahu wata'ala abu na hudu da zamu dauka a cikin waɗannan ayoyin haramcin cin riba komai kankantarta abin da yasa muka dawo da wannan saboda Allah cewa la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wasu waɗanda ba su fahimci addini ba ko suke so su cakuɗa wa mutane lissafi sai suke cewa ai da yawa aka hana saboda Allah ya ce kada ku ci riba ninkin ba ninkin in ba ninkin ba ninkin ba ne kenan mutum zai iya ci kenan idan mutum ya ci ɗan kaɗan ba matsala a'a ai can in ka koma cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ya haramta ribar kacokan ne gaba ɗaya da haka babu maganar kankanta a cikin riba shi abu in ya zamanto saban Allah ne babu kankanta in abu ya zama haramun ne to babu kankanta a ciki shi yasa sai Allah madaukakin sarki ce la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa an ayar ta sauka ne duba da lokacin da ainihin wato ake ta'ammuli da ruba irin wannan ta ninkin barinkin wanda mun bada misalin ta jiya irin ribar da bankuna suke yi ita ce wadda za a baka bashi tun asali bashin da ruwa amma lokacin biya in mutum ya kasa biya to wannan ruwan zai ci gaba da hawa haka ka'idar take haka ba sai an kira ka an gaya ma ba kawai interest zai ci gaba da hawa to su a lokacin jahiliya in mutum ya bayar da bashin kuma dama akwai ruwa to in wa'adi yayi ka kasa biya ko baka da abun biya in ka zo sai ce to zai iya ƙara maka wa'adi amma fa zai ƙara maka abin da wato interest ruwan ke to wannan shine abin da ya shahara a wancan lokacin ake yi shi yasa sai ga kafin ka ce me sai ka ga bashin bai kai ma adadin ruwan da ya hau bashin ba ka an baka aran dubu goma kasa biyan dubu goma sai ya jawo kudin ruwa ya zama wajen dubu casa'in kaga ya zama dubu ɗari in an zo an ga ana ta matsa maka lamba ka biya dubu ɗari da ake bunka in an zo an yi zube bankon ya sai ga asalin abin da aka ranta maka naira dubu goma ce dubu casa'in da aka ɗora maka ta iska ruwa ne to wannan shi sa Allah ta'ala sai kira zuwa ga ba wai dan sai riba ta zama ninkin ba ninkin ta zama haramun ba sai duba da irin ribar wannan zamanin haka take to shi sa sai Allah madaukakin sarki ce kada ku ci riba ninkin ba ninkin amma dai abinda ayar take dauke da shi da sauran ayoyi haramcin riba ko da zero point in dai ruwa ne to haramun abu na biyar shine wattaqun naran lati uiddat lil kafirin wannan ya tabbatar cewa Allah ya tanadi wuta tana nan wannan ya saba da aqidar wasu da suke cewa yanzu ta bata nan kamar yanda aljanna ma bata nan ana gaya maka aljanna ne dan a sa maka rai da kwadayi na yin aikin alheri amma sai daga baya Allah zai halicci aljanna wutan nan ma barazana da ake ta yi wa mutane da wuta ita ma ba a halicce ta ba yanzu wannan kuskure ne aqida ce marar kyau domin Allah madaukakin sarki ya ce uiddat lil muttaqina ita aljanna wannan kuma uiddat lil kafirina kaga ya nuna cewa da wuta da aljanna yanzu maganar da ake suna nan kuma ita wuta ta kafirai ce duk da cewa musulmi mai laifi yana shiga cikinta amma baya dawwama a ciki yana zama a cikin tagwargwadon irin zunubin da ya aikata sannan daga bisani kuma sai a fitar da shi sai kuma ya tafi aljanna wannan a gurguje su ne abin da za mu iya ɗan ɗauka na darussan ayoyin da muka karanta wasu daga cikinsu a jiya Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku ay wa badiru bi ta'atikum lillahi wa rasuli kada ku yi kasa a gwiwa kada ku yi jinkiri kada ku dinga yin baya baya ayi da sauri sauri ayi tsere ayi rige rige ayi ainihin wato sauri wajen yin da'a ga Allah madaukakin sarki wajen yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lirtinami maghfiratin azima dan cin ribar samun wata katafariyar gafara min rabbikum daga ubangiji kun san dai kuna da lam'a kun san kuna da laifuffuka kuna da tauyewa kuna da gazawa kuna da rauni ba duk abin da Allah ya ce ku yi kuke yi cikakke ba to yanzu ku matsa lamba ku yi maza maza da kun ji an faɗi wani alkhairi kada ka ce sai an jima kada ka ce sai gobe yi maza maza da an faɗi alheri ka aikata wannan zai sabbaba maka samun gafara daga Ubangiji, wa jannatin kuma yin sauri wajen yin aikin ɗa'a yana sa ka samu aljanna wasi'a wadda take yalwatacciya, wa ardu has samawati wal ard domin faɗin aljannar ba wanda zai iya gaya ma murabba'inta ba wanda zai iya cewa mu- murabba'inta wato ta wajen faɗi murabba'i kaza ne wajen zurfinta murabba'i kaza ne Allah maɗaukakin sarki kawai don ya nuna maka faɗin aljanna ya wuce yadda dukkan wani misali da kwatance na mita-mita da za a baka wani santimita ko kilomita da za a auna maka a ce nisanta ya kai kilomita kaza al'amarin faɗin aljanna faɗinta da tsawonta abinda kawai za a misalta maka shine ka kalli sama idan ka iya ganin daga inda sama ta faro kuma ka iya ganin daga inda, inda ta ƙare to faɗin aljanna kenan in ku ka kasa gane daga ina saman nan ta fara domin ka yi tafiya har ka gaji har wa'adinka ya ƙare baka iya gano ga daga inda sama ta fara ba kuma baka iya ƙure ta ba wannan yana nuna ma Allah ya yi tanadi muhimmi a cikin gidan aljanna maganar ko a nan duniya kada kallon malam sai a ce mutum ya samu wani fili 200 by 200 a dinga kwatancen wannan gidan fadinsa da girmansa da irin abin da Allah ta'ala ya shirya an dinga ɗaukan hoto 'yan ƙarya sun dinga zuwa gurin suna selfie ba ƙauye ne kai yin selfie a nan duniya a ƙofar wani gida bayan ga ƙofar gidan aljanna yana jiranka don haka fadin aljanna shi yasa hadisi ya tabbata cewa wato aljanna sai Allah ya kuma halittar wasu saboda guraben wato wato bekansi bekansi kaga dai an ce za a iya ba mutum duniya sau goma a cikin aljanna ka duba dai duniyar nan ka duba wani kwamban da yake ta yi duk filin nasa murabba'insa gaba ɗaya 100 by 50 by 100 ne ko 100 by 150 ko 200 by 200 duk wannan kafafar da yake yi da kwambo da yake yi duk faɗin gidan nasa bai wuce haka ba to ɗan aljanna akwai wanda za kuma karkace na can ƙololuwa ne za a bashi fa girman duniyan nan times 10 ba malam ai ai malam malam ai hutu in kana neman gidan hutu aljanna ce ba gidan wahala da ko da kaga akwai dadin to mix ne dadin nan da wahala ko dai kafin ka samu sai ka sha wahala ko in ka samu ka ci kuma da wahala shi ma amma gidan aljanna fadinsa ya wuce yadda ake fara ya wuce duk yadda ake lissafawa ya wuce yadda duk wani mai kwatance zai kwatanta maka shi yasa ta Allah ta'ala da ya tashi sai maka wani irin tashmihi kaga dai sama ko to ba iya sama ba kaga kasa har yanzu an samu wanda ya kurewa duniya gudu a kasan ma an samu wanda a ce a shi wannan ya je bangon duniya ya fara daga farkonta ya je ta. to sama da ƙasa shine faɗin aljanna ga wanda duk ya daure ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi shaiɗaninsa ya yi wa Allah ɗa'a ya yi wa manzan Allah ɗa'a duk wanda ka yi masa biyayya a nan duniyar akan saba wa Allah da saba wa manzon Allah ba shi da abin da zai baka irin wannan in har wani abu ne aka kwadaita maka wanda ya ja ka zuwa ga ka kangare wa dokokin Allah to ga abin da kuma shi mahaliccin ka yi maka tanadi to wannan fadin ta kenan za mu ci gaba cikin ayoyin alkur'ani za ka dinga jin yadda Allah yake faɗan gidajen ya suke wa bulan gidan aljanna wani irin bulo ne yashin gidan aljanna wani iri ne rufin gidan aljanna wani iri ne wani irin zubin ƴaƴan itace ne a cikin gidan aljanna matan aljanna waɗanne irin mata ne a cikin aljanna duk Allah maɗaukakin sarki a wurare daban-daban ya ci gaba da gaya maka aljanna don a kwaɗaitar da kai a ja hankalinka a sanya maka sha'awar samun wannan aljanna to amma ita aljannar wato huffat bil makare an yi mata kawanya ne ta waje da abin da rai baya so an yi mata kawanya ta waje da abin da rai bai so da aka sai ka ya fafafur sai ka yaƙi zuciyarka ka yi faɗa da ranka kafin ka samu shiga wannan gidan dan ta waje kan an makawanya da abin da rai baya so shi yasa da ka zo da harka shiga wuta yanzu nan zaka samu followers saboda ita kuma wuta an mata kawanya da abin da rai ke so ta wace sai mutum ya shiga ya shiga zai tarar da bala'i da balbalin musiba amma ta waje kam an mata decoration an mata kwalliya shi yasa ta fi ɗiban mutane shi yasa za a ga masoyanta suka yawa saboda hubbat bi shahawat abinda din rai yake so da shi aka yi wa wuta kawanya ta waje kaga zuwa ka saurari tafsirin nan sai ka dage sai ka yi da gaske kaga azumin nan ka yi shi irin yadda Allah yake so a yi shi wallahi sai ka yi da gaske kaga ka tafi tarawihin nan kaga ka tashi cikin dare kai sallah kaga ka makara ka hakura ba kai sahur ba ka miƙe da azumi wannan ba abu ne mai sauki to waɗannan abubuwan ne waɗanda su ne Allah maɗaukakin sarki zai baka aljanna da su shi yasa sai aka ce mu sauri kar mu tsaya waiwaye mu gaggawa zuwa amsa wannan kira na Allah mu tafi neman gafarar ubangijinmu mu tafi neman aljannan nan wadda ardu has samawatu wal ard fadinta daidai da fadin sammai da ƙasa kamar yadda yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard kaga a can cikin suratul hadid sai yace ka ard tashbihi kenan wato daidai da fadin sammai da ƙasa daidai fadin aljanna ce Allah madaukakin sarki sai yake cewa uiddat lil muttaqina Allah ya ce wannan katafaren gidan fa ba gidan shagalallu bane ba gidan mujirimai ba ne ba gidan mutakabbirai ba ne ba gida ba ne na ‘yan luwaɗi ba gida ba ne na ɓarayi ba gida ba ne na dandazon masu laifi gida ne na masu tsare dokokin Allah sai aka ce ga kaɗan daga cikin sufofinsu Allah zai da yunfi ƙona ba su da rowa duk wanda kaga yana da rowa to yana da hali irin halin ‘yan wuta’ rowa da kake kallon da ba halin mutanen kirki ba ce alladhina yunfiquna amwalahum sune waɗanda suke ci da dukiyoyinsu fil yusri wal usri a cikin yalwa da cikin tsanani ba su ne da dan abu inda akwai da yawa su kunzuma da yawa in abun babu shi su ba da dan kaɗan dan kaɗan ɗin da suke da shi ba sa rena ba sa yin rowa da shi da haka duk wanda kaga yana yin alkhairi yana ciyarwa gwargwadon abin da yake da shi ko Allah ne yake son sa aljanna Allah yake so ya bashi amma kaga mai rikewa ya make ya hana a shi wannan dama akwai addu'ar mala'iku guda biyu da kullun suke yi an ce ba wani yini ba wata rana da gari zai waye face akwai wasu mala'iku guda biyu da suke sauka kuma suna yin addu'a ga mutum biyu Allahumma a'adin mumfikan khalafan ɗayan wa ƙalil akhar Allahumma a'aɗin mumsikan talafan addu'a da ɗaya ke ya Allah din mai bayarwa Allah ka mai masa ya Allah duk wanda ya bayar mayan masa da mafi alherin abin da ya bayar addu'ar wannan mala'ikan aikinsa kenan kullum yana yi masu kyauta masu alheri masu ungo yana yi musu addu'a ɗaya mala'ikar shi kuma aikin da aka ɗora masa shi ne ya yi wa wato zumbul ya masa bakar addu'a wanda ya samu ya tattare fa jama'a wa jama'a fa'au'a ya tara ya kuma tarawa kuma gobe ma so yake kuma tarawa kuma tarawa da ba manufa ba haƙƙin Allah a ciki ba haƙƙin ‘yan uwansa ba haƙƙin makwabta ba haƙƙin miskinai da marayu da gajiyayyu da sauran al'umma babu a cikin dukiyarsa Allah ya ba shi wani irin gwale-gwale baya ci cikin nutsuwa baya sha cikin nutsuwa baya samun baccin arziki babu wata ɗumanina da yake da ita wata rana wani ya ce mu ya samu wani mutum ya ce in kaga waya house ɗinsa ya ce suna harkoki da shi a Lagos ya ce in kaga waya house ɗinsa inda yake ta in yi oda yake zuba kaya ya ce abin ka san wannan mutum ya yi nisa amma wata ran sai je tarar a a shagonsa kantinsa ana ta hada-hada shi kuma sai ya gan shi a kwance ya ɗan kishingida yana ta ƙyalƙyala dariya da ya zo sai ya kalli ya zo matso kusa da shi sai ya ga waya yake kallo ya gan shi yana ta tikar dariya da ya zo to tun da yana girmama shi da ya zo sai ya tsaya sai suka gaisa sai ya ce a oga ya kuma na kana ta dariya kuma na gaba wani abu bane sai ya ce ai likita ne ya ba shi shawara ya dinga kallon abubuwa na comedian din nan saboda depression ya kama shi ajiwa wa man qaddara Allahu wa halahu kaga sai aka hada shi da korostilin ko kuma da irin masu ban dariyar nan kawai shi kenan haka sai ya yi ya yi ya yi ya kici kan dariya har da hawaye shi kenan shi da ta nan yake dan samun sauki duk tarin kuɗin da ya tara bai iya bashi nutsuwa ba abinda mawadata ko masu kuɗi suka kasa ganewa kuɗi ba shi yake ba da nutsuwa ba Allah ne yake ba da nutsuwa yana iya tara wa mutum kuɗi ya zare nutsuwa kuma kana iya samun mutum ba shi da ko sisi amma Allah ya tara min nutsuwa sai ya bacci wani lokaci har sai an tashe shi amma mutum ya tara ya tara baya bacci sai ya sha kwaya kuma duk inda kwayar ta yi wasu awoyi ta sake shi sai ya tashi in ya tashi shi ba karatun qur'ani ba shi ba qiyamul layli ba shi ba istighfari ba ya dinga yi ta sai dai ya ta kuruntu ya ta duba duban waya yayi nan yayi nan har gari ya waye dan haka Allah madaukakin sarki ya yaba alladina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ci da dukiyoyinsu fil yusri a cikin yalwa in kasuwa tana tafiya in lokacin ana cikin al'amura suna garawa to za a ga ciyarwar tasa ta ƙaru adadin da yake bayarwa ya ƙaru wal usri kaga shi wannan saboda sabo da yi talauci baya hana shi yin alheri ka san ana magana taimako sai talakawa su dinga ganin ba da su ake ba shi alheri ce aka yi mai shi da yawa ya bayar da yawa mai kaɗan ya bayar da kaɗan don haka sai Allah ta'ala ce yunfiqu na fisarra suna ciyarwa lokacin samu lokacin yalwa lokacin nishadi wadarra suna ciyarwa lokacin kunci lokacin rashin rashin wato nishadi saboda kasuwar a tsaye take cak al'amuran ba sa garawa amma duk da haka duk da alherin da yake yi bai kai na baya ba saboda canjin kasuwa saboda juyin yanayi amma dai alherin nan yana yi gwargwado walkadimin al-gaiba ay walladhina yumsikuna ma fi anfusihim min al-ghaibi bisabr sune waɗanda suke danne abin da ya taso a cikin zuciyarsu na fushi suna danne shi bai sabar ta hanyar haƙuri ba wai fusata ne ba sa yi ba karka ɗauka ba a ɓata musu rai ana ɓata musu rai amma ɓoyewa suke ba ma a gane an ɓata musu wannan sufa ce ta 'yan aljanna a ɓata wa mutum amma ya haɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa shadidu bi sura'ati innama shadidul ladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab yace ba mai ta kayar da mutane ba shi bane gonin kokawa ba shi bane mai karfi wanda an yi kokawa da shi ke kada mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai karfi shine wanda yake murkushe zuciyarsa lokacin fushi da aka wannan sufa ce cikin sufofi masu kyau da Allah ya yabi ɗan aljanna da ita suna mutane ne masu haɗiye fushi masu koye fushi wal'afina anin nas Allah ta'ala ce kuma masu yi wa mutane afuwa wa idza qadaru afau amman zalamahu in sun samu damar da za su rama ga wanda ya zalunce sai su ce su yafi shine al'afina anin nas in zai dauki mataki ya zai iya in yace zai rama abin da aka yi masa zai iya amma yayi afuwa yana da bambanci da wanda an zalunce shi kuma an fi ƙarfinsa ya haƙura wannan shi sai dai ya shiga wani layin daban amma al'afi shine wanda zai iya ɗaukan mataki zai iya ramawa ga wanda ya zalunce shi amma ya afuwa wa hada huwa al-ihsan alladhi yuhibbu yuhibbu Allah ashaba wannan ihsani ne wanda Allah yana son masu shi shi sa Sheikh Nasiru Sa'idi a cikin tafsirinsa yake cewa ihsani nau'i biyu ne akwai ihsani wajen bautawa mahalicci akwai ihsani wajen mu'amala da sauran bayi shi mu'amala da mahali wato ibada da ihsani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a hadithin jibril akhbirni an al-ihsan qala an ta'budu allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan wajen wato wajen bautar Allah kenan ihsani wajen bautawa Allah subhanahu wataala sannan ihsani wajen mu'amalantar bayin Allah shine yi musu nasiha ilmantar da jahilan cikin su yafe waɗanda suka zalunce ka a cikin su waɗannan duk suna daga cikin abin da ake kira da ihsani to Allah yana son masu wannan Allah ta'ala ce wallazina idza fa'alu fahishatan ga wata sufa cikin sufofinsu su ne waɗanda idan suka aikata alfasha ai irtakabu zamban kabiran in suka aikata wani babban laifi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su birtika bi ma dunahu ta hanyar aikata abin da bai kai babban laifi ba fa alu fahishatan sun aikata babban laifi aw zalamu anfusahum ko sun aikata ‘yan ƙanana ƙananan laifuffuka. Zakarullah, ai zakaru wa'adallahi wa wa'ida, falaja'u ila rabbihim ta'ibina, ya ɗulubu na minhu an ya zafira lahun zunubahu. Su ne waɗanda duk sanda suka aikata zunubi nan take ba tare da ɓata lokaci ba suke neman gafarar zunubinsu. nan take suke kowawa su fake da ubangijinsu su nemi ya gafarta musu zunubansu wa hum muqinuna annahu la yaghfiru dhunuba illa Allah duk da sun yadda sun kuma sakankance babu wani mahaluki da yake iya gafarta zunubi in ba Allah ba babu mai iya gafarta zunubi sai Allah sun san haka fahum lidhalika la yuqimuna ala ma'siyah su saboda haka ne ba sa sabu zarce a kan saɓon Allah ba sa yi ko da sun tuba suka aikata laifin ba sa jin nauyin su sake komawa Allah sai Allah mun kuma dawo Allah ka yafe mana Allah maɗaukakin sarki ce wahum ya'lamuna annahum in tabu taba alaihim shine ma'ana wahum ya'lamuna suna da masaniyar in za su yi wa Allah laifi sau ɗari in suka koma suka ce Allah mun tuba suka cika sharuɗan tuba Allah zai karɓi tubansu Allah ba so yake azabtar da bayansa ba daina kallon tarin laifinka daina ganin manya-manyan laifukan da kai wa Allah gafarar Allah ta fi girman laifinka girma kyautata wa Allah zato ka yadda cewa shi mai gafara ne bar ganin dadewar da kai da shekaru cikin saba wa Allah har yanzu hannun Allah a buɗe yake Allah yana buɗe hannunsa li musiqul li yatuba musiqul layl wa yabsut yadahu bin nahar li yatuba musiqul layl wa yabsut yadahu bil layl li yatuba musiqul nahar Allah ta'ala kullum haba-haba yake da wanda ya dawo da kam ya ba zama ya shiga daji wa'azin mai wa'azi bai saurare shi ba amma yanzu Allah ta'ala ya karkato da hankalinsa ya yi maza maza ya taho hannun Allah abu ɗaya yake Allah yana haba-haba da dawo wasu zuwa gare shi don ka gane faɗin gafarar Allah mutumin da ya kashe rai casa'in da tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan mutum a cikin hadithi wannan kana neman kila shi ne wannan ya kashe ya kashe ya kashe sai da ya kashe rai casa'in da tara sai ya samu wani mutum yana ta ibada ya kyautata masa zato ya ga wannan bawan Allah ne kullum ya wuce sai ya ga yana ta sallah ashe bai san iya sallar bace ba mai karatu bane sai zo ya ce ala gafata malam ina cikin damuwa ba na iya bacci ina cikin rashin nutsuwa ni kaɗai sai in dinga firgita na kasa samun kwanciyar hankali na yi wa Allah laifi mai yawa ya ce ya kashe rai 99 hanya yake nema wadda za a buɗe masa ya koma zuwa ga Allah shin Allah zai karɓe shi da wannan ƙazamin laifi da ya yi wannan mutum shi bai san yadda Allah yake bai fahimci waye Allah ba sai ce yanzu kai ka dinga yanka mutane ɗai ɗai ɗai ɗai har mutum 99 don kare na Allah ka ce za ka koma a Allah ba zai yafe ma ba ya ce Allah malam ya ce to in Allah ba zai yafe mu ba kai mai amfanin rayuwarka kawai sai ya kammala da shi shi ma kaga nawa kenan yanzu sun zama ɗaya sai ji har yanzu dai shi fa yana kyautata wa Allah zato amma bai san ya za ba sai je ya samu wani wanda ya san waye Allah ya ce Allah gafarta mala gashi gashi gashi gashi gashi rayuwar nan tun da aka taho ta a cikin tabara ake an soka an sassari mutane an yi abubuwa marasa kyau amma yanzu ko akwai hanyar da zan koma zuwa ga Allah tuba malamin ya ce akwai wanda ya isa ya shiga tsakaninka da wanda ya halice ka karambani ne ka shiga tsakanin Allah da bayinsa in dai ba shirka mutum yake ba ko in dai ba mutuwa mutum yana shirka ba ko kar ka shiga tsakaninsa da Allah wanda ya mutu a mushiriki wannan ba wata kofa da za ka iya buɗewa amma Allah yana iya yi bawansa delete all baka sani ba Allah yana iya yi bawansa delete all a yi formatin ɗin zunubinsa gabaki ɗaya Allah mai iko ne akan haka inna Allah ya gafiru zunuba jami'a innahu huwal gafurur rahim kullum abin da muke so mu gane wannan mu koma zuwa gare shi don haka ya ce amma shawarar da zan baka wannan inda kake rayuwa dinnan shedan ya riga ya fi karfinka kana da abokai 'yan ta'adda wanda ko ka ce ka tuba za ka iya komawa ruwa shi sa malamai suka ce daga cikin abin da ke raba mutum da zunubi ya rabu da masu abokan zunubin abokan cin mushen da ya baran baran da su ya je ya kulla alaka da wasu mutane na gari daban in so samu ne ya tashi daga wannan unguwar ya tashi daga wannan garin ya canza guri ya ce abinda nake so da kai ka tashi daga wannan garin don nan dai abokan zunubin ka suna nan ko ka ce ka daina wani za a zo a ta gwaba ba yanzu kai dai wani kaza kaza kaza wani za ka sau nawa yana cewa ya daina shaye shaye sai ya koma saboda yana cikin su wani da ya gufa man magana ya man gori sai ce a kai da rol din da nake sha kai ka isa kanka ya isa ya dauka sai ka kuma an shedan ya kuma mai da shi to shi yasa sai ce ka tashi ka koma guri kaza akwai mutanen kirki sun fi mutanen banza yawa a can ka je ka hadu da su ka ci gaba da bauta Allah sai karɓi shawara yana kan hanya zai tafi inda malamin ya ba shawara sai ya faɗi mutu ka san mala'iku ne suka zo suna debate a kansa wayannan suka ce mala'ikun azaba suka sauko mala'ikun rahama su ma sai ga su sun dira a gurin sai aka kama tattaunawa mala'ikun azaba suka ce wannan mutum namu ne ku ba mu shi ne tafi da shi domin dan ta'adda ne na bugawa a jarida ga irin laifuffukan ne mala'ikun rahama suka ce a'a ai mu za ku bawa shi ai ya tuba kuma ma har ya taho dan ya gaskata tubansa da yawa Allah ruwayoyi sun zo daban-daban amma a takaice daga baya sai Allah ya aiko wani mala'ika ya zo ya yi musu hukunci ya yi musu alƙalanci sai ce to abinda za a yanzu a ɗauko tef a auna a auna ƙasar da ya baro da ƙasar da zai tafi ina ya fi kusa da aka auna a tef sai aga ya fada a kan boda a nan mala'ikan mutuwa ya danke shi da haka da suka zo suka ga akan boda ya mutu sai aka ce to a auna ana auna sai aka kirjinsa ya fi kusa da inda za shi sai aka ce ku ba mala'ikun rahama ne za su tafi da shi wannan in baka gane waye Allah ba shine wannan yace da za ka zo min da cikin ƙasa a ce duk duniyar nan ko ina ka zawaye shi laifuffukan ka ne sannan ka haɗu da ni baka yi shirka da ni ba ko ka nemi gafara ta ce wallahi zan gafarta maka wala ubani kuma kar ka ɗauka na damu da aka gane waye Allah da aka abinda Allah baya so ka dinga dan wannan laifin ko kuma ai za dai mu tuba da yayi insha Allah nan da lokaci kaza za mu tuba to wannan shine mai lahannar ya gaya ma min alamati shiqa yana daga alamar taɗewa da tsiyacewa a dinga ma wazi ka ce ba za ka tuba ba ba yanzu ba sai 2027 ta zo sannan insha Allah duk abin da ka samu ka samu za ka rufe za ka daina kana ganin za ka ga 2027 din ne kaji cikin sufofin yan aljanna walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa su kafe akan laifin da suke yi ba sa yin sabzarce akan zunubin su wahum ya'lamuna alhalin suna da masaniya cewa in sun tuba Allah zai karɓi tuban su Allah bai da matsala in dai kana tuba zai karɓi tubanka kaji Allah yana shimfiɗe hannunsa ga duk waɗanda suka yi tafka-tafka yana shimfiɗe hannunsa da rana ga waɗanda suka yi tafka-tafka da daddare su dawo Allah yana haba-haba da su. Allah yana buɗe hannayensa da daddare don waɗanda suka yi ba daidai ba cikin da rana su dawo Allah yana haba-haba da dawowarsu. Allah ba zai daina tarbar waɗanda suka yi wankan tsarki daga zunubi suka dawo aikin ɗa'a ba har sai ranar da rana ta hudo daga mafaɗarta. duk da rana ta wuro daga mafaɗarta to ta ɓaci Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara zunubanmu qad khalat min qablikum yace ulaika kai ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim irin masu wannan sifar in dai ya ga mai mabukaci sai ya taimaka ko yaya in yana da shi da yawa ya bayi da yawa in kaɗan ne ya bayi kaɗan in an bata masa yana tausar zuciyarsa ya haƙuri in an zalunce shi yana da ikon rama amma zai yafi sannan in yi wa Allah ba daidai ba nan da nan hankalinsa yake tashi motsinsa ya canza ya koma zuwa ga Allah yana kuka ya tuba kaga masu wannan sifar su ne ula'ika ai ula'ikal mawsufuna bi tilka sifatil azima duk waɗanda kaga sun siffantu da wannan sufa mai girma jaza'uhum an yastura Allah dhurubahum sakamakon su Allah zai suturce zunuban su walahum jannatun sannan suna da gidajen aljanna ta jiri min tati ashjariha wa qusuri almiyahul ma'wato azaba a ƙarƙashin bishiyoyin gidan aljanna ƙarƙashin benayen aljannan nan akwai almiyahul azaba akwai ruwan daɗi akwai kogin zuma akwai kogin madara akwai kogin giya za ka sha kai hani'an ba majisa a ciki fiha khalidi na fiha abinda kuma ya fi komai daji a cikin aljanna shine za su dawwama a cikinta ba a mutuwa sannan za su ga ubangiji wannan ya fi aljanna daɗi Allah ta'ala ka samu ganka la ya kharujuna fiha minha abadan ba za su fita daga cikin aljanna ba har abada wa ni'ma ajrul amilina al maghfiratu wal janna ma dalla da ladan masu aiki shine samun gafarar Allah da kuma samun aljanna lokaci yayi lokaci ya shiga adakalat min qablikum sunanu Allah madaukakin sarki yana sake yin magana da muminai musamman game da abin da suka hadu da shi a yakin Uhud na ibtila'i da jarabawa sai Allah ta'ala ce kada khalad min qablikum sunanu sunnonin Allah sun gabata sun shuɗe ga waɗanda suka zo gabaninku fasiru fil ardi Allah yace ku yi tafiya mana a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibina ku ga yaya ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance la yukhadibu Allahu almu'minina lamma usibu yawma uhud bisa ga abin da ya faru ga musulmi ranar yakin uhudu sai Allah ta'ala yake gaya musu wannan ta'aziyatan lahum sabida rarrashin su bi annahu qad madat min qablikum umamun cewa akwai wasu al'ummomi da suka zo gabaninku ibtuliyal mu'minuna minhum bi qitalil kafirin inda aka jarrabi muminai daga cikinsu da yaƙar kafirai fakanatil aqibatu lahum kuma ƙarshen aƙibar ya kasance su ne da nasara don haka samun nasarar kafirai a kanku yau bai nuna za su ci gaba da samun nasara a kanku har abada domin wal aqibatu lil muttaqina tana nan da ku karanta tarihi sunnar Allah ce wata ranka hau wata ran a hauka yawmun laka wa yawmun alaik alharbu sijal haka ya zo ce yawmun laka wa yawmun alaik wata rana ka samu nasara wata ran a samu nasara a kanka da ku tafi ban kasa ku binciki tarihi waɗanda suka gabace ku muminan cikinsu an jarrabe su da su je su yaƙi kafirai wani lokaci su yi nasara akan kafaran wani lokaci kafaran su yi nasara a kansu fasiru fil ardi mu'tabirin bima ala ilayhi amru ulaika al mukaththibin amma ku tafi a ban kasa ku ga yaya makomar aƙiba ko makomar al'amarin waɗanda suka zamanto al mukaththibina billahi masu ƙaryata Allah da manzan Allah manzannin Allah ka je ka gani shin an kwashe da kyau ƙarshen al'amarin ya yi musu kyau Allah ta'ala yana ishara ga a koma a karanta tarihi a cikin karanta tarihi akwai ibara kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke ta faɗa cikin alƙur'ani haɗa bayanun linnas ai haɗa alƙur'an wannan alƙur'anin bayanun wa irshadun ila ɗariƙil haƙ cike yake da bayani dalla-dalla daki-daki zuwa ga shiryarwa ga tafarki na gaskiya shi sa duk mai neman gaskiya baya nesa da wannan littafin wa tazkirun sannan littafi ne mai wa'azantarwa taksha'alahu qulubul muttaqin littafi ne da ana karanta shi zuciyar masu tsoron Allah tana yin laushi tana karaya tana risina littafi ne wanda ko da yaushe yana ɗauke da shirya wa humul ladina yakhshawna Allah wa khussu bi dhalika li'annahum Allah ta'ala yake cewa wa hudan littafi ne mai ɗauke da shirya wa maw'izatun littafi ne mai dauke da wa'azi lil mu'minina lil muttaqina ga masu tsoron Allah ba masu cin gajiya da cin moriyar karatun alqur'ani sama da al muttaqin Allah ka sa muna cikin su shi yasa ko an yi bayani daki daki dalla dalla an gane ba fa kowa ne yake iya daukan ayoyin Allah ya aiki da su ba sai wanda Allah ya masa muwafaka Allahumma ja'alna minhum abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tukon harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa ƴan uwanmu musulmi maza da mata Allah ya ba su aljanna madaukaki Allah ya girmama ladansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ƴan uwanmu maza da mata da suke kwance a gida ko a asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafaɗinsu Allah ya sa ta zame musu kafara dukkan masu wasiya da addu'a a gare mu Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da sunayenka masu girma da siffofinka mafiya kamala Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah maɗaukakin sarki wannan ibada da muke yi Allah ta'ala ka sa muna daga cikin waɗanda muka dace gafara da rahama da Allah ke saukarwa a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ka sada mu da ita Allah maɗaukakin sarki ka karɓi azuminmu, Allah ka karɓi sallolinmu, Allah ka karɓi karatuttukanmu Allah ka karɓi sadakokinmu da sauran ayyuka na alkhairi da muke yi Allah ka sa muna daga cikin wanda za mu dace da lailatul qadari a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ka shirye matasanmu Allah maɗaukakin sarki ka shirye matasanmu inda ake da damuwa ta tsaro a cikin wato jihohi daban-daban a wannan ƙasa Allah ka kai musu aminci Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka amintar da su waɗanda suke hannun bandit Allah maɗaukakin sarki ka dawo da su gidajensu cikin aminci Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su waɗanda kuma waɗanda suke cikin wato masu haifar da tashe-tashen hankula a wannan ƙasa tamu a kowane ɓangare suke in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane Allah kai mana mata wato kai mana maganin su Allah ka ɗaukan mana mataki akan su Allah muna roƙonka Allah dan girmanka Allah dan isarka Allah dan buwayarka Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha tamu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله